أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Nail al-Awdar min asrar muntaqal akhbar muna cikin babi na 15 babi da ke magana akan abubuwa wanda ya zama wajibi akan musulmi ya tsare su dangane da abin da ya shafi masallatan Allah masallatai na Allah masallaci ba wajen wasa bane Allah madaukakin sarki babu wani waje da ya fi so a duniyan nan fiye da masallaci Allah ya fi son masallaci akan kowane waje kuma shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki a alƙur'ani yake cewa wa annal masajida lillah ya danganta masallaci cewa nashi ne fa in ka duba mene ba na Allah ba in an tambaye ka akwai wani abin da ba na Allah ba akwai shi babu ai mu kai kanka dukkan mu kayan Allah ne dukkan shi ya halice mu amma danganta masallaci da yi maluma suka ce kai magana Allah yana so lalle musulmi ya ya kimanta masallaci wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub shi yasa duk abin da zai zama wasa musulunci ya ya ya hana mun gama hadisan da suka yi magana akan wato abubuwan da aka hana a masallaci irin su kasuwanci saye da siyarwa irin su cigiya wanda duk makaranta a baya duka wannan ma'anarsu shine duk wani abin da zai zamo kaskanci ne ga masallaci musulunci ya hana amma za mu zo makaranta kuma wasu hadisai da za mu ji cewa musulunci bai hana dan adam ya yi rayuwa a cikin masallaci ba abin da yake mai amfani abin da yake zai amfanar da shi duniyarsa da lahirarsa abin da ba zai shagaltar da shi ba da abin da ya shafi manufar masallaci shine tuna Allah kaga akwai maganan maganan da ake ta yi akan zanga-zanga wasu yara sun je suna wasa a masallaci har suna dirama masallaci masallaci ya wuce dirama jama'a wallahi masallaci ya wuce wajen wasan kwaikwayo wannan musiba ce gara su daina wallahi su bari masallaci ba wajen wasa bane ko wasan sallah ba a yi ko yan dirama da suke yin wasan sallah jahilci ne yasa su suke yi ba a wasa da Allah ne kwata-kwata ba a wasa da Allah ko masu dirama su kiyaye banda magana a kawo Allah ciki ko ana sallah ta wasa ai ba a sallan wasa to kana sallah wasa da wa kake wasa da Allah to in an tambaye ka da in kana in kana gwada sallah a wasa dan Allah da wa kake wasa kaga dai Allah ake wa sallah duk duniya ba wanda ake wa sallah sai Allah da kaga in mutum yanzu yana wasa kenan yana wasa da Allah to wasa da Allah kuma kafirci ne Allah kiyaye to sai hadisin da zamu tashi akai hadisi na 642 an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anna rajulan qala ya rasulullah ara'aita رجلا وجد امرأته مع امرأته رجلا أيقتله الحديث فتلاعنا في المسجد وأنا شهيد متفق عليه an samu wannan hadisi daga sahal dan sa'ad yadda Allah ta kara tabbata gare shi yace wani mutum ya zo masallaci ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah mutum ne yazo ya iske wani yana zina da matarsa shi zai kashe shi ainihin hadisin yana da tsawo hadisi ne hawa hawa domin wanda ya so kawo maganan sahabin da ya so kawo maganan ya ce shi ba zai iya tambayar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya je ya tambaye shi shi kuma da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ji ya ga alaman bai ji dadin tambayan ba ya dawo hankalin shi a tashe yana cewa ɗayan ni abinda ka sani wato ka zirma ni na je na yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai so maganar ba to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yake jira da haka shi yace to shi kan zai kuma komawa ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya tambaya to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar li'ali ayar li'ali kowa ya san ayar li'ali Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke zargin na matayensu na to kuma ba su da shaida akan cewa sun yi zina to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ga abin da za su yi za a kira su namiji ya zo ya yi shaida ɗaya biyu uku ya ce ya rantse da Allah wannan matar ta yi zina ya faɗa har so hudu na biyar na biyar sai ya ce la'anar Allah ta tabbata a kan shi idan ƙarya yake wannan shi kenan shi ya gama sai matar sai ta zo sai ita ma ta yi rantsuwa so uku hudu cewa ta rantse da Allah kaza ƙarya ba gaskiya ya faɗa ba na biyar ita kuma sai ta ce fushin Allah anna gadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin cewa fushin Allah ya tabbata akan ta in gaskiya ya faɗa idan ta yi haka shikenan wannan kuma dole ɗaya daga cikin su ya ƙarya na dole za a samu amma a shari'a shikenan su kubuta ba wanda za a taɓa in ma ciki ne da ita in ma ta haifi ɗan ba ɗan shege ba ne ana kiran shi dan shari'a na nuhu eh shi dan shari'a ne eh don ita ta kuta ita a wajen musulunci ba mazinaciya bace bata yi ba shi kuma a wajen musulunci ba magareci bane na kenan kaga Allah kadai zai bayyana waye magareci a cikin su to amma in suka yi haka a shari'a shikenan magana ta kare to wannan li'ani abinda yasa malamin ya kawo hadisin yace to sai aka yi li'anin a masallaci aka yi li'ani a masallaci kenan kaga abin da ya shafi hukunci na al'umma za a yi shi a cikin masallaci rigimar aure mata su zo da mijinta mai haɗa ku a yi bayani kamar yadda ake a kotu za a yi a masallaci to shi sahabin ya ce yana nan a cikin masallaci aka yi wannan li'ani a cikin masallaci yanan kaga ana iya yin abin da ya yi kama da shi shi ya sa malumar da suka yi sharhin hadisi suka ce manufar musulunci da ya ta kawo ba a yi ba a yin kaza a masallaci ana son a tsare darajar masallaci kada a wulakanta shi amma duk abin da ya shafi ci gaban al'umma ana sadaka a masallaci ko haka da wani zai zo da kudi yana raba ba za a ce ba a raba kudi a masallaci ba na misali nake ko za a faɗa ana raba ana bara a masallaci ana bara wanda ya cancanci ya bara shi damun matsalar bara ba wai ba a yi ba ne don wasu sai suka fahimta wai ba a yi a'a ana yin bara amma wa zai yi bara shi ne matsala akwai wanda iya yi bara wuta yake ci haram yake ci iya yi bara akwai wanda iya bara halal yake ci shi ne bambanci akwai wanda ya halatta ya yi roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda ya halatta su yi roƙo akwai kuma wanda ya ce musu in duk abin da suke roƙa za su biya ma ran kiyama za su zo ran kiyama fuskan su kwarangwal ba nama saboda abin da suke yi da haka wanda ya halatta ya yi zai yi ina nufin ba komai kuma a taimaka masa sai da abakar radiyallahu anhu a masallaci wani mutum ya yi ya yi nemi taimako kuma ya tashi ya bashi taimako haka ana yi amma matsalar shi ne mutum bai cincinta ya yi ba na ya yi shi ne matsalar وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد an samu hadisi daga jabir ɗan samura inda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ni inji jabir na shaida ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kai ya fi so ɗari ɗari na shaida annabi sallallahu alaihi wasallam suna munazara tattaunawa dangane da waƙoƙin jahiliya da waƙoƙi da aka yi na jahiliya da tare zabai a cikin masallaci ya ce wani lokaci ma mazala yana murmushi tare da su an ka abin da ya sa a yi murmushi to kun san ash'arul jahiliya su wannan karatu ne ilimi ne wanda duk wanda yake son ya iya larabci daman sai ya karanta su sannan akwai abubuwa waɗanda kamar irin kusubi na sa'adi sa'idi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawo a cikin kasuwannin larabawa yana yi musu wa'azi abin da yake musu ce musu yake yi jama'a ana fa tafiya wani gari ba a dawa yace me yasa mun ga mutane ta tafiya ba sa dawa yace in suka je can yarda suka yi suka zauna ko ko rike su aka yi to yanzu an tambaye ka wani gari na ke zuwa ba a dawa ai ka sani na tunda kake ba wanda ka taba zuwa ka birne sa'annan ka ga ya dawo da yake akwai bawan Allah guda ɗaya da ya dawo shi kuma bai mutu ba ne na akwai sahibul kafan malami ne babba a musulunci ana kiran shi lakabi ake masa sahibul kafan shi wannan Allah ne ya gwada ikonsa wajen kwanan shi kusan hudu a cikin kabari ya rasu kuma ya rasu amma da yake sun haye bai farfado ba har aka binne shi to Allah ya hakim da yake Allah ya nufe shi da rayuwa dan bayan ya fito sai da ya ƙara kusan shekara 40 da doriya a duniya shi an binne shi an yi wannan kwana kwana biyu kwana uku kwatsam sai wani barawo akwai lokacin barayi masu zuwa su tona sabon kabari su sace likafani cikin dare barawo ya je ya tona kabari ya done zai dauki sace likafani yana gama tonan kabari sai ya ji gawa ta numfasa ta tashi ta zauna to wannan ba sai an ga muku mai barawo zai ba kawai shikenan sai ya ya ari takardu ya ya gudu shi a lokacin Allah ya dawo masa ya farfado ka kenan Allah ne ya aiko ya tudo da barawon nan don me dan ya zo a wannan lokacin don me dan da sauran kwanakinsa da haka haka Allah yake ba ku ji matar da ta haihu a kabari ba aka ciro ɗinta aka ji kukan yaro kuma aka ciro shi so Allah maɗaukakin sarki yana ta gwada wa mutane ayoyinsa ya tashi ya zauna ya ga mutum ya gudu ya nutsu ya nutsu ya kalla ya gane cewa lalle makabarta anguwansu sai da kawai ya sabulo ya fito abin shi sai gida alayi sai gida ya je anguwarsu dare ne ya je gidansa an kullum ya kwankwasa salamu alaikum wane ne ya ce wane ne har matan tana cewa malam wane ne izgili ne haka na nufin kai ba ana anguwa kake ba baka san wani yaro tsakanin mata da miji haka yi mata bayani har ta buɗe ƙofa sai kaji gaji gaji gaji ya shiga yi wanka sai bacci ta su ba kaga sai kwaɗu da shi a masallaci na kaga mata ka ci ba ko liman ya gaishe da ya a samu daidaituwa na wanda ka zalle ka je ka tone rami kwana uku kamun ne shi a ce yanzu ka gaishe a sahun gaba akwai matsala ai na eh amma haka haka yi har an rubuce rubuce yi eh zai da dole shekara ina jin 47 bayan lokacin da mu yara su وعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلاحظ إليه فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة قال أنشدك الله أسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب عني اللهم أيره بروح القدس قال نعم متفق عليه an samu hadisi daga sa'id dan musayyib yadda Allah su fara tabbata gare shi yace wata rana sayyidina Umar to kun san sayyidina Umar ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan shi Allah ya yi shi yana da zafi yana da zafi bararen gida ko na ce bayi a gida Annabi sallallahu alaihi wasallama suna waƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan suka ci gaba da wasan su amma sayyidina Umar yana shigowa gidan kowa ta daina wanda shi yasa za ku ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar bai taɓa bin wata hanya ba suka haɗa hanya ta shedan face shedan ya canja hanya ba ina nufin ba su taba haɗa hanya ba sai shi ɗin ya canza ba zai yadda su haɗu da umar da haka lokacin da sayidina umar ya ji hassanu bin sabit shi hassanu bin sabit mawaƙin manzon allah sallallahu sallama shi ne yake tarewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato zambo zambo da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kusa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a zamanin da ake cin kasuwar waƙoƙi na larabawa shine shine duniyar lokacin shi yasa larabawa suna da kasuwanni guda biyu akwai suku ukaza akwai suku majanna kasuwanni ne wanda ake zuwa ake cin kasuwar waka shekara da shi shekara ake haduwa kowane mawaki zai zo wannan ya zagi wannan kabilar wannan ya yabi wannan kabilar wannan ya kushe wannan wannan abu ne sananne da iya larabci to to to idan kafirai suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai da musu martani shine Hassan bin Sabit radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam jin dadi in ya mai da musu har ma lokacin da wasu kafirai suka yi tawa annabi sallallahu alaihi wasallam zambo ya ce wane ne zai rama mishi amma ya kula kada wajen zambo saboda ai a cikinsu akwai dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan misali kada za ka yi zambo nan ga kani a nan wa yana can ai ka gan ba sa ka yi ban ka zagi baban wannan na ai kun gane hausa saboda wasu musulmi ne wasu a can to kaga in za ka yi zambo dole sai ka yi a hankali in misali dan yana can kace baban shi bandarare waye waye ka hada da baban wannan wanda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce waye zai yi ya lura da wannan yace ya rasulullah zan maida musu martani kuma zan zare ka a tsakanin su kamar yadda ake zare gashi a cikin man shanu daskararre wato ba wani abin da zan fada wanda zai taba darajan annabi sallallahu kuma haka yake akwai lokacin da yazo yana yi manzo Allah ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam har alkabba sai ya cire ya sa masa sallallahu alaihi wasallam to wata rana sayyidina Umar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sai ya samu Hassan bin Sabit a cikin masallaci yana ta rera wannan waƙe to shine sai sayyidina Umar sai ya harare shi irin ya zaka ringa yin haka a masallaci ya dubi sa'ud bin Umar ya kalle shi shine sai ya ce wa sayyidina Umar ya ce to ai wannan waƙen da ka gani ina yin sa a cikin masallaci wanda ya fi kama yana nan ina nufin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nayi a gaban wanda ya fi ka a cikin masallaci ma bai hana ni ba bare bare kai da zaka yi min kallon uku kwabo shine sai ya juya kuma sayyidina Abi Hurairah yana cikin masallacin sai ce a abi huraira na hada ka da Allah kaji annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cewa yana cewa ka amsa min wato yana ba yana ba sayyidina Hassan umarni wato ka kamar da musu da martani har ma yake cewa Allah ya karfafe shi da malaika Jibril yake masa addu'a Allahumma ayyirhu bi ruhil qudus budan bakin sayyidina abubakar sai ce gaskiya na ji wato ina nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sawa Hassan bin Thabit minbari minbari a cikin masallaci wanda zai hau don me dan ya rawawa annabi sallallahu alaihi wasallama zambo da kafirai suka yi masa wanda yake hadisi imamu turmizi hadisi na aisha duka ya tabbatar da da wannan wa an abbas bin tamim radiyallahu ta'ala anhu an ammihi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihdar ilayhi ala al-ukhra muttafaqun alayh an samu hadisi daga abbas dan tamim yadda Allah su kara tabbata a gare shi daga babbansa ya ce shi da idansa ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kwanta a cikin masallaci manzan Allah ya kwanta da bayansa ya kuma ɗauki ɗaya ƙafasa ɗaya ya ɗora a kan ƙafa ɗaya akwai yadda ake kiran yadda ake kiran wannan ko gwada mu gani za ka yi gwada yawa yawa kun gani ne ka kwanta da baya ka ɗau ƙafa ɗaya ka haɗe ya ce shi da idansa ya ga manzan Allah sallallahu a masallaci ya yi wannan kenan ka ga ba a ce kara kwanta a masallaci ba ba a ce kara huta a masallaci ba ana bacci a masallaci sahabai na bacci a masallaci sahabai na shi abinda ba a san bata masallaci ƙazantar da masallaci a sa shi yana wari shi ne ba a so amma ana cin abinci a masallaci idan ta kama eh kada ya mai da shi restaurant amma dan na yawa duk ana yi a musulunci وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب عذب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونكيل فيه ونهن شبال شباب an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah ya tsara tabbata a gare su yace shi ya kasance yana bacci a masallaci yana saurayi ma ko aure bai sai kwanta ya bacci a masallaci lokacin bai aure ba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Nasa'i da Abu Dawud da Imam Ahmad duk sun ruwaito shi lafazin Imam Ahmad yace mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna bacci a masallaci kuma muna yin kailula in an ce kailula shine baccin da aka yi shi tsakanin azhar zuwa la'asar shine kailula baccin da aka yi shi tsakanin azhar da al'asar shi wannan baccin na minti gomansa ko na rabin awansa ya fi baccin awa uku da daddare amfani a ciki bacci bayan azahar ko minti goma in ya ɗauke ka amfanin da zai baka ya fi kai awa uku kana bacci akwai albarka da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a ciki shi yasa za ka zama fataken ba fataken dare ba to fataken dare na ibada fa akwai fataken dare barayi ko to ba su ba masu masu tashi da daddare suna sallah masu ibada qiyamul layl to ba sa wasa da kailula don wannan shi yake ba su dama insha Allah ka ga cikin dare galau kuma suna ibada kuma za ka ga da su garuruwa kamar irin su kasashen laraba da sauransu sun mai da shi jiki da sun sa amfani shi sai ka ga mutum ya kwana ma bai bacci ba saboda wannan domin lokacin ba zai ba zai dame shi ba to yace mukan yi kailula a cikin masallaci wato mu zo bayan azhar mu kwanta mu yi bacci kafin la'asar قال البخاري وقال أبو كلابة عن أنس قدم رحد من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة في الصفة وقال قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء ما بخاري يرويته دقى أبو كلابة دقى أنس شا وسباكي باقي سنزو النبي صلى الله عليه وسلم دقى kabilan ukal sai ya zama maza Allah ya musu masauki a masallaci a masallaci suka sauka tare da ashabu sufa ko ashabu sufa waɗanda sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira daga makka sun zo madina ba su da gida kuma ba sa son su rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama su kaman yan kota kwana ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafirai suka matsa ma suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama za su kashe su suke canjin gadi manzala yana kwance ana sa masu gadi ana canji in wannan ya gaji wannan ya sauka haka zaka ji ana kai kawo ana zagaye har lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wallahu ya asimuka minan nas ciki bayan da ayat ta sauka mai gadin yana nan yana kaiwa yana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya liko ya ce masa shikenan je ka abinka ka je ka kwanta Allah ya ce zai kare shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka sahabbai suka yi suka yi wato suka koyi suka yi koyi suka yi training daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na wajen imani da kawai abinda Allah ya faɗa sun san haka yake ba wani ba kamar mu ba ka rabi-rabi kamar dai na e mu sai a hankali ai imanin haka haka na amma su kada'an kuma haka yake da an yi kyau sun yadda ba ku ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi tafiya da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam aka suna dawa guzurin su ya kare sai masu abinci dan kadan kadan kadan kadan suka yi lissafi wannan abincin ba zai dauke su har su iso madina sai wasu suka yi tunani suka ce kusan me zami mu tara wa mutum ɗaya abinci mu ba shi doki ya yi maza ya yi gudu ya je madina ya samo mana abin da za mu ci a wajen annabsa kusan tafiya na ayari ba gudu ake to shi wannan su kuwa zai kaga kuwa zai je da wuri shi wani an samu doki lafiyayye a bashi don ya je madina ya samu abinci ya kawo musu kuma haka aka yi suka tara masa sahabi ya saba hanya ya je madina ya je har masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu sahabbai kowa ya yi shiru wahayi na sauka dama idan ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi haka za ka ga da ka zo wajen kasancewa na ko shi da shi kai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana canzawa yayi ta gumi da sauransu abubuwa na na saukan wahayi da haka sahabbai zaka ga kaman an dora musu tsuntsu a kansu saboda ba san me Allah zai ba san sakon da Allah zai faɗi sai dai samu shi ma ya samu gefe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su cewa kar mutum ya zo taro ya ringa keta mutane da haka ya zauna a gefe ayar da aka sauka shine wa ma min dabbati illa ala Allah na rizqa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha Allah ya saukar da cewa su sani duk wani wata halitta Allah ke bata abinci kuma ya san da ita ya san inda take wato inda take tashi inda take ko sahabin da ya ji wannan ayar kawai sai ya ƙara koma ya zaɗa na ya dawo abin hawarsa kawai juya ji imani ko kawai sai ya juya da ya je ya same su sai ya same su suna cin abinci iri-iri iri-iri ba ya shiga kawai cikin tawaga aka ci gaba da abinci suka dawo sai da suka dawo sai suka zo suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam godiya ya rasulullah ai mun goke mun za abinci abinci mai daɗi ka ce me ya faru ce ba kai ne ka ai mun aikowa ne ya ce kun aiko shi ya ce be kai ina ya ce a sai ya ce a ni kunji kunji kunji abin da ya ba da na koma kuma na zamu lalle Allah ya ba ku abinci kawai na ci gaba da ci duka aka kama tafiya sai na zo ne na samu cewa Allah ya ce kowa arzikin shi zai bashi sai na ga cewa zan ce sai na tambaya annabi kuma sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tsagonin imani kuma har gobe har jibi wallahi yana aiki har har tashin kiyama amma fa sai kai ya danganci imanin mutum kullum na kan ba da misali da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na samun lafiya sun bi kowanne sabbin misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji ciwo ciwo a jikinsa ya ce ya ɗora hannunsa a wajen ya ce bismillahi bismillahi bismillahi guda uku ya ce a'uzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir yace so bakwai sai yace in ya faɗa Allah zai tafiyar da ciwo ciwon zai tafi to kaga yanzu ayyabu ne yanzu kana da ciwo sai ka ka dora karanta amma fa ba gwadawa za ka yi kun ji inda matsalar take wani gwadawa yake yi tun kamun ya yi kawai shi kawai ya san ciwon sinanan na shi ne matsalanmu wani yana yi dama a kai wannan gaba da su bai faɗa ba amma dai lisanu halihi haka iya faɗa kawai shi kai wannan ciwon shi ya wuce in ka kalli abin sai ka rasa to duk ciwo da ka gani in Allah ya ce mai tafi ai zai tafi in Allah ya ce ya kare ai zai kare daman shi ne yake kawo shi ko da kaji yana cewa ladabi ake wa Allah maɗaukakin sarki ba a ciwo amma shi ne a yake ciwo na shi ne ladabi annaba suke wa Allah maɗaukakin sarki kama annabi ibrahim alaihissalam da yake cewa wai za mu rintu ho hp sai ce ne rashin lafiya shi ke ba ni lafiya amma kaga wannan ɗaya miliyoyin skin duk shi yake har rashin lafiyan ma nashi ne in ya ce ya tafi Allah ya tafi ke Allah ka ba mu lafiya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عرقة في الأكهل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه an samu hadisi daga Aisha uwar mumine da Allah shi kara tabbata a gare ta tace an an jima a Sa'ad bin Mu'az an ji masa rauni ranar yakin Khandaq an ji masa ciwo wani kafiri wanda daga Qurayshawa wanda ake kiran shi Habban bin Arifa Arika shine ya ya tsinka masa jijiya da haka da aka kawo shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga masa khaima ko shi ne tanti ai ko khaima shi ne tanti ko yayi aka buga masa yar tanti a cikin masallaci a nan ya yi jinya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ringa ziyadin shi ya ringa ganin shi kullum kuma daga wannan ciwon ma ya rasu daga wannan ciwon ya rasu har ma jini yana zuba a masallaci wanda duk yana gaya maka cewa masallaci wajen rayuwa ne na al'ummar musulmi amma kawai duk abin da ake so a kare shi shine kazanta da rashin tsafta da kuma shagalta da abin da ya shafi duniya a manta da da da lahira وعن عبد الرحمن بن أبي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أدعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسلة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه رواه أبو داود أسامة حديثي دقى عبد الرحمن بن أبي بكر yadda Allah su kara tabbata a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yi tambaya a masallaci ya ce a cikin ku yau akwai wanda ya ciyar da miskini a cikin ku akwai wanda ya ciyar da miskini yau shine sai Abubakar radiyallahu anhu ce ce eh ya rasulullahi ni na shiga masallaci sai na ga wani yana roƙo cewa bai ci abinci ba yana roƙo a masallaci sai na kuma na ga gutsiran biredi a hannun ɗana wato Abubakar abin nan abdullahi na ga gutsurar biredi a hannunsa a hannun abdurrahman kai ya ce sai na karba sai na bawa shi mai tambaya na bawa mai roƙo a masallaci kusan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan tambayoyi tambaya yayi har guda hudu ya tambayi sahabbai ya ce musu yau a cikinku akwai wanda ya yi sadaka sai dina abokar ya ce ni ne ni na yi yara su lalla ya sake cewa cikinku yau akwai wanda ya je jana'iza ya sake cewa eh ni na je yara su lalla ya ce cikinku akwai wanda ya gaida mara lafiya yau ya ce eh ni na gayar yara su lalla ya ce cikinku akwai wanda yake azumi yau ya ce eh ni ina yi yara su lalla shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai babu wanda zai hada waɗannan ayyuka a rana guda face ya zama dan aljanna dan aljanna kai sadaka yadda ka je ka gaida mara lafiya kana azumi kai jana'iza shi ma ya kawo shi ne dai ya ga amma ana sadaka a masallaci na nuhu shi ne ainihin muhallu shahid na hadisu ya ce a masallaci ya ji yana roƙo a masallaci ya karɓi ne da hannun ɗansa ya ba wa kuma wanda yake roƙon a cikin masallaci وعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم rawahu ibn majah an samu hadisi daga abdullahi dan haris yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci muna cin biredi da nama ba kaga yanzu biredi da nama ba shawarma ne to wani ne biredi da nama na yawa shawarma ce ya ce to a zamanin annabi sallallahu a cikin masallaci suna ci da kaga ba an hana cin abinci bane a cikin masallaci eh bata masallaci aka hana to sai babin tanzihi qiblatan alhamdulillah sai mu tsaya alaikum salam na'am to wallahi hoto hoto musiba ce hoto wato yana daga cikin jarabawa da wani al'umma ta hadu da shi kaga wayan nan da take hannun kowa da kowa kuma ma dole ma ka yi saboda kasuwa kake yi in mai kake in ba wayan duk abin naka burkicewa ne na no gaskiya ne ai abin ya zo amma musiba ce ta taɓa da yawa na ɓangaren addinin mutane kaga tun da aka yi waya mai ɗaukar hoto yanzu za ka ga duk ayyuka na ibada sai ka je haji ka ga ana ɗawafi yadda ka san an zo ɗaukar hoto kamar kawai mutum ya ka ga tsoho ko addu'a baya yi damuwarsa kar abin bai ɗauku da kyau ba wallahi malam na ce kai shaidan manya inda ake roƙon Allah kawai shi kokari yake yana sai ta kyamara za ka ga idan an zo ma kiran sallah a hadami kowa ya fito da waya yana haka na ko ko bibiyan kiran sallan ba sa yi domin damuwarsa shine hoton shi duk kuma wakilci ne na shaidan to ba shi ne ma matsalar ba matsalar shi ne riya ta san allah ya tsarwa mu da riya idan shaidan ya gama da mutum wajen riya shi kenan ya gama da shi ya rusa shi duk abin da aka ce ma mutum riya yake allah bai ba shi komai a ciki wallah allah babu zero dama bacci ka je kai kawai da ya fi ma Allah Allah baya wasa da mu da ka kai dan abin da zaka yi ko dan kadin dan Allah shi yafi wa alheri da kai da yawa ba dan shi ba dan ba abin da zai baka Allah ya tsare mu to kaga abin ya ya fi kusa da yana sa mutane kaman ayyukan ibada zaka ga komai mutum yana yi wai sadaka mutum zai sadaka sai sa ana ɗaukar shi gashi ne yana sadaka to ni na ruwan wani da sadakan wani ma ya ɗan nuna shi gashi ne yana sallah gashi ne yana kiyamun lai sai abin ya zama wasa ba ruwan abin da ake so ka ɓoye ka ɓoye ka ɓoye bayan Allah idan suna ibada ko suna wani aiki alheri in aka gane su ma gudu suke sai su gudu sa son azumi annabi sallallahu alaihi wasallama bai hadu da sayyidina uwaisul qarni ba dan shi tabi'i ne amma a sayyidin rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sayyidina umar yace musu idza ra'aytum uwaisul qarni faqra'u lahu minni salam yace in kuka hadu da wani bawan Allah wanda ake kiran shi uwaisul qarni qarani ya ce ku ce ina ne masa sallama annabi sallasa ya ba da sako sa'ana ya ce musu yana da mahaifiya yana mata biyayya sosai sa'annan shi duk abin da ya roƙi Allah Allah baya canzawa ko me ya ce Allah Allah zai ka duba hon mai maganar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake gaya wa haddasa sayyidina Umar su sai da umar da sauran sahabbai suka ringa bibiya kullu aka zo aikin haji sai su je tawagar mutanen yaman sai su tambaya a tikun uwaisul karni saboda sun rike sunan daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Allah cikin mutanen yaman ina akwai uwaisul karni sai a ce baya wata rana sayyidina umar yana khalifa an zo mutanen yaman sun sauka dama yana girmama su a basu waje ya zo ya ce a fikun waisul karni aka ce a babu sai wani ya ce a amma fa akwai wani mai mana kiwon raƙuma kamar sunan shi kenan kamar yana nan yana baya ma zama a cikin mutane shi irin ba kowa maɗin sai na umar ya leƙa sai ya same shi yana ta nafila ya san a da suka yi hira ce kai wane ne kai ya ce a takaice dai har ya gane shi ne sai ya ce masa ka yi min addu'a ka yi min addu'a ce manzan Allah sallah sallama kafin ya duniya ya ce in mun gan ka mai ma sallama sannan mu roƙe ka ka roƙa mana Allah don kai duk abin da ka roƙi Allah yana bayar haka yi wa sai na umar addu'a bayan ya koma labarin shi ya yadu wata tawaga suka je suka same shi kaza da kaza ya ce halakun haɗu da umar ne ce gaskiya da ya saɗaɗa har ya bar duniya ba a san da yake sai ya bar wajen saboda za a yi tamarru to kaga yanzu in kai ne ba ka buga sambur kawai kai ne wanzu na to kai ne wanzu ƙanda to ka gani Allah ya shirye da mu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تعالى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوداننا اللهم آمنا في أوداننا اللهم آمنا في أوداننا وأصلي أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين